الأولين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد شاك الله سبحانه وتعالى ya dawo da mu wannan yammaci na talata daren laraba yau muna goma sha biyar ga watan jumadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in wanda a ƙidan miladiya yau muna ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi مسائل الجاهلية نبقى مالمي الدين المسلم كالإمام الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فاتن الله سبحانه وتعالى يمسى رحمه لأن أنوا سنة دي أزمة تكرشي منكرا شي شنقا دماء موانا لشاتي ناسا wanda a ƙarshe yake bayani akan cewa idan zuciya ta rasa imani to ta fada cikin hasara babba to idan kuma ga rashin imani kuma zuciya ta koma tana kyautata kafirci to wannan hasara ta cika da haka matsaloli guda biyu ga rashin imani hasara ce babba ga kuma kyautata aikace aikacen kafirci to hasara ta girmama hasara ta cika makil kenan Allah ka raba mu da hasara babba da karamanta amma ne ka fadin Allah subhanahu wataala walladina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun lalle waɗanda suka yi imani da banna suka kafirce ma Allah to waɗannan sune hasararru to inda zamu tashi shine inda malin ke cewa al mas'alatul ula mas'ala ta farko cikin matsaloli abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba ma ahlul jahiliya idan ba manta ba idan aka ce ahlul jahiliya ana nufin yahudu da kirista da sauran maguzawa su ne ahlul jahiliya kuma ababen da manzon Allah ya saba musu waɗansu ababen a cikin akidu waɗansu ababen a cikin ibadu waɗansu ababen a cikin mu'amaloli waɗansu ababen a cikin adab yanayi na zamantakewa to duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya saba mu ahlul jahiliya shine malin ya rattabo mana waɗansu abubuwa guda 28 128 wanda yake sune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba mu ahlul jahiliya da haka idan an kawo wani abu zaka ji abin ko dai kasance duka mushrikai da kafirai sun yi tarayya a ciki ko kuma wani abu ne wanda yake kila yahudu ne kawai take aikatawa annabi ya saba mata ko kirista ne ke ya saba mata ko kuma maguzawa su suke aikatawa manzon Allah ya saba musu ko kuma maguzawa wannan kun san ba tafiyan su ɗaya bane waɗansu maguzawan huta suke bauta ma da irin salon addinin su da irin salon rayuwar su waɗansu maguzawan suna bauta ma itatuwa waɗansu gumaka waɗansu duwatsu waɗansu mala'iku waɗansu suna bauta ma annabawa waɗansu suna bauta ma waliyai da shehunai da salihai da su karan kansu ma guzawan kowa da irin matafiyansa to duka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarkata su ya saba musu a cikin dukkan abin da suke yi na akidu da ibadu da mu'amaloli da sauran abadin da ke da alaka da rayuwa to shine ma da yake al-mas'alatu duna mas'ala ta farko cikin matsalolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mu jahiliya yace annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi du'a'i Allah wa ibadatihi su ahlul jahiliya sun kasance suna bautan Allah ta hanyar gwama Allah da waliyai da salihai fi du'a'ihi a wurin bautan Allah ko wurin roƙonsa wa ibadatihi da bautansa yuriduna shafa'atuhum inda Allah ina riya cewa suna neman ceton su ne a wurin Allah bi zannihim da zakan su cewa anna Allah yuhibbu zalika cewa lalle Allah yana son haka wa anna salihina yuhibbunahu kuma su salihan bayin Allah suna son haka haka suke zato kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ya'budun min dunillahi lalle sun kasance suna bautan koma bayan Allah ma la yadurruhum abin nan da ba zai cutar da su ba idan sun ki bauta masa wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba idan sun bauta masa wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah idan an tambaye su kuna bauta ma waɗannan ababen a matsayin su ne alloli kuna bauta ma wannan shehin waliyin salihin bayan bawan Allah a matsayin shi ma abin bauta ne ko kuna bauta ma waɗannan gumakan a matsayin su ma ababen bauta ne sai su ce ha'ula'i lalle mun yadda cewa su ba su da rububiyya ba sa halitta ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa kashewa ba sa rayarwa amma muna bauta musu ne kasancewar su shufa'a'una inda Allah domin su cece mu a gaban Allah Allah haka to mana wannan shine maganan mushrikai idan suka bauta mu koma bayan Allah wanda yake baya iya amfanin su bai iya cutar da su bal shi ma yana nima kila daga gare idan wani malami ne wani mutumin kirki yana da bukatuwa zuwa ga matarsa da haka ya nuna yana da bukatu yana da bukatuwa zuwa ga abinci yana da bukatuwa zuwa ga abin sha yana da bukatuwa zuwa ga daki yana da bukatuwa zuwa ga riga da wando yana da bukatuwan shaki iska in ba shi da lafiya zai nemo likita ko na gargajiya ko na zamani to kenan shi ma zai iya amfanin kanshi bai iya cutar da kansa sannan kuma ba zai hana mu kanshi mutuwa ba idan lokacin mutuwan shi ta zo duk iya girman shehun kanshi duk iya girman salihancin shi mutuwa za ta dauke shi to idan aka tambaye su me yasa kuke bauta ma waɗannan mutane salihan bayin Allah ko me yasa kuke bauta ma waɗannan mala'iku ko me yasa kuke bauta ma annabawa to amsan da suke badawa kamar yadda Qur'ani ya kawo wa yaquluna suna cewa haula shufa'una inda Allah ai wannan muna bauta musu ne domin su masu tsarki ne suna da tsarki mu ko muna da kazanta da najasa a tare da mu muna da zunubi su kuma zababbun Allah ne to muna bauta musu ne domin su zama shufa'a'una inda Allah domin su zama su ba mu ceto a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala wa ta'ala Allah yake cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya lalle waɗannan waɗanda suke riƙe waliye koma bayan Allah suna bauta mu suna ɗaukan haƙƙin Allah suna ba su suna ɗaukar rububiyar Allah suna ba waliyansu suna ɗaukan uluhiyar Allah suna ba waliyansu kai har sunayen Allah da sifofinsa suna sifanta waliyansu da shehunansu a kanta waɗannan idan da ka tambaye su sai ka ji suna ce maka ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai ba wani abu yasa muke bauta musu ba sai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci mai tsani shine zulfadin mu samu kusanci mu samu kudda kod mu daka da Allah subhanahu wataala kuma abin da yasa tun da sunan Allah Allah na san Allah ya yarda da su to dan haka mu tsarkin mu bai kai mu fuskanci Allah ba sai dai abin da muke so mu ma Allah buri mu musu su kuma sai fa alakantar da mu da Allah Allah subhanahu wataala ya lissafo wannan daga cikin ababe na kafirci kuma dabi'u na mushrikai to kaga tun daga farko mala kawo bayanin cewa sun kasance suna bauta ta hanyar gwama Allah da salihan bayi a cikin addu'a da kuma cikin ibada wannan wata dabi'a ce wacce take sananniya a cikin masu shirki sananniya ce a cikin masu shirki idan ba ku manta ba asalin shirka ya faru ne a wurin dangane da ƙetare hajji wurin son mutanen kirki asalin shirka ma asalin ta kenan a duniya domin Allah ya halicci bayansa a matsayin masu tauhidi ƙarni dubu aka samu tauhidi kawai ake tsantsanta ta ga Allah ba a shirka da Allah ko misqala zarratin tun daga zamanin annabi annabi Adam alaihi salam bautan Allah ake yi akan tauhidi babu shirka tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya karni karni guda goma shekara dubu kenan kowane karni ɗaya shekara ɗari to aka samu karnona guda goma sun shuɗe gabaki ɗaya mutane suna kan tauhidi kamar yadda yazo a cikin akarin Abdullahi dan Abbas shi kuma daga ji wani Abdullah dan Abbasin ba zai iya bada wannan bayanin da ilimin shi da ijtihadin shi ba tabbas ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al'amari ne na gaibu ba a yi a zamanin Abdullah dan Abbasin ba ba shi a wurin ya aka yi sani kuma ijtihadin mutum ba zai iya gano shi haka da haka irin wannan zai zama asari mauqufi amma yana da hukuncin rafu sha sahabi ne ya faɗi amma idan ka dubi abin ya zama abu ne na al'amarin gaibu to zaka buji kirji ka ce tabbas ya ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi dan Abbas yake ta shekara dubu aka samu mutane suna tafiya akan tauhidi har ya zuwa bayan shekara dubun nan ya shuɗe to sai aka samu akwai mutanen kirki malamai na Allah na garfatu waɗanda suka tsaya akan tauhidi da Allah in anan ne wani kunna rediyo da Allah ya kashe to a yi mishi magana ma ana fahimta ta don haka bayan waɗannan shekaru sun sun shuɗe sai ya kasance aka sami mutanen kirki nagartattu sai ya kasance sun mutu ba lalle ya kasance sun yi zamani ɗaya bane yana iya kasancewa wancan ya mutu wancan bayan shekara arba'in wancan bayan shekara sittin wannan bayan shekara ɗari amma dai mutanen kirki to sai shaidan ya yi wahayi zuwa ga mutanen wannan gari mutanen annabi nuh kenan wanda su ne Allah ya aiko musu annabi nuh sai ya kakawata musu a cikin tunaninsu ta to yanzu ya dace a ce mutanen kirki su mutu ba za mu yi wani abu da za mu rika tunawa da su ba mutanen kirki kamar dai a ce babban malami wani wajen babban malami yahud babban malami yahud babban malami nasran yahud duk ga sunan wa'annan manya-manyan malamai sun zo sun yi da'awa zuwa ga Allah sun karantar da al'umma sun gyara wa mutane addini ya dace a ce yanzu sun mutu shike nan mu ma mu manta da su kaga wannan tunani ne na kyau a zahiri sai ko duk wanda tunanin ne yazo a cikin tunanin shi ga eh to haka ne kuma fa to yanzu me zani sai shi din ya ba ku shawaran cewa to abin da za ku yi domin kar mu manta da malaman nan na Allah kowane malami mu je majalisin da yake karantarwa sai mu dan zana hotonsa mu dan zana hotonsa idan ƴaƴanmu da jikoki suka taso muna da abin da za mu nuna musu cewa kun ga wannan hoton babban malamin mu kenan wani wanda ya da'awa zuwa ga Allah ya zaburar da mutane akan bin tafarkin gaskiya da haka sai wannan ya sanar da su masoya Allah ya kuma rika zaburar da su idan sun yi rauni duk wanda ya dan samu rauni sai ya je kusa da ya je majalisin wannan malami ga hoton malamin nan in aka gani a ce Allahu akbar ga bayin Allah na kware sai dan zaburar da su wurin ibada tafiya sai tafiya kamar da ba cikin asarin Abdullahi dan Abbas din yace hatta nusiya ilmu har lokacin da aka manta da ilimi so haka ya nuna masa aka dan zana yan hotuna daga nan shirkan ta fara ana nan ana nan sai shi dan ya kawata musu yanzu in hotuna ne ai hotunan ma suna iya gushewa suna iya kura suna iya kaza me zai hana mu dan yi timsal dan wani mutum mutumi sai mu aji a majalisin kowane malami sai a ce wannan hoton mutum mutumin Sheikh Abubakar Gumi kenan sai a ji a majalisin shi sai a ce in aka je kano kuma wannan binne mutumin cikin Sheikh Jabir kenan kaga malamai ne na Allah haka muke kyautata musu to Allah ya karbi wannan a gurin sa ya karbe su a matsayin na Allah to sai a je a aji wannan mutum mutum to ana tafiya ana tafiya idan an yi rauni sai mu ce kun ga fa gafa hoton malamin mu ko malamin mu shekara nawa kenan da barin duniya yanzu a ce yanzu lokaci yayi da zamu lalace sai kuma kowa shiga cikin taitayin to ana nan ana tafiya sai kasance idan wani mutum yana da wata bukatuwa sai shedan ya kawata masa to me zai hana ka bari sai ka je majalisin malam sai ka je majalisin malam sai ka roki Allah yi maka saboda alfarman wannan malami da haka mutum yana da bukatuwa zuwa ga Allah sai ya bari sai ya je majalisin wannan malami ga dan mutum mutumi na malamin sai ya fuskanci alƙibla ba malamin zai roƙa ba sai ya daga hannu ya Allah ka biya mun bukatata ka biya mun bukatata ka biya mun bukatata alfarman wannan naka bawan naka kaga shirka ta fara shigowa an fara alfarman wannan sai za a yi ka hada Allah da na kasa ai aka roƙi mutum ne da na sama da shi aka roƙi mutum ne da na sama da shi to shi Allah akwai wanda ke sama da shi sai dai ka kira shi da sunayensa da sifofinsa ya Allah ya arhamar rahim ya zul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum sai ka kira Allah da sunayensa da sifofinsa ko kuma kai tawassuli da kyawawan ayyukan da kai ma Allah ya Allah ka ce ai da'a ga iyaye ya Allah nayi da'a ga iyaye Allah ka biya mun bukatata saboda da'a kai ma Allah ya Allah ka ce a nisanci haramun na nisanta ya Allah saboda girman ka Allah ka biya mun bukatata to ta ya za ka ce ya Allah yi min din wannan bawan nashi bawa ne ba ina na matsayin bayin Allah kaga wannan kaskantar da Allah ne subhanahu wa ta'ala to haka aka fara ana nan ana nan kuma sai aka daina babin tawassuli sai kuma aka koma babin yanzu idan mutum na da bukata maimakon ya roki Allah alfarman wannan malamin sai a zo gurin malamin Allah gafarta malam kana da matsayi a wurin Allah da ka niyyar da kai na safa a gaba idan ka so zan samu wannan abu in baka so ba Allah gafarta malam na san ba zan samu ba da ka sai Allah sana mu malami sai an yi gada shikenan daga nan bautan gunki shi asalin bautan gunki kenan a duniya gaba ki daya to daga nan ne abin ya ci gaba abin ya ci gaba abin ya ci gaba har ya zuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ba ku manta ba mun yi bayanin cewa asalin shirka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta fito ne daga Amr bin al-Hayy al-Khuzai wanda shi ma shedan ne yayi masa wahayi ya gaya masa cewa yayi tafiya ne kasan zuwa zuwa kasan Sham neman magani sai ya ga mutanen kasan Sham suna rusuna mashuwa gabanin suna bautan 'yan abubuwa na gumaka sai shi ɗaya ga min so kai ma ai ya kamata ka kiranyi mutanenka akan wannan bautan irin shi iyayenmu da kakanninmu suke yi to shi bai san gunkin ba bai kuma san inda zai samu gunki ba saboda babu shirkan a wannan lokacin shirkan ta yanki sai shi ɗin ya nuna masa idan da zaka je jidda wurin tihama a haka guri kaza to zaka ga waɗannan gumakan waɗannan gumakan gumakan da Allah ya halakar da mutanen annabi na fadin ne ruwan tufa ne karkato shine sai kawo su nan shine sai kasa ya rufe shi to shedan yana nan yana renan waɗannan gumakan bai bari san lalace ba saboda yana da strategy nan da shekara dubu goma zan sa mutane su koma kan wancan bauta ta shirka to shine yazo ya kiranye su ya fito da gumakan aka gyara gumakan sune aka kawo ɗakin Ka'aba ya kiranye mutane akan bauta masa to mahallin shari shine su mutanen jahiliya sun kasance ba wa ba su san Allah bane sun san Allah sun san Allah kuma da daman su suna kimanta Allah suna kuma bautan Allah kamar yanzu dauki su Quraisha wannan ai suna girmama ɗakin Allah a matsayin wanda sun san Allah ne suna girma dakin Allah har idan suna dawafi sun san cewa idan za a yi dawafi ba za a je ma Allah da riga na haramun ba kaga yana da sun san Allah ko ba sani ba ba za su sa rigan da suka yi shuwa-shuwa suka samu dukiyar da suka dinka wanda je suna dawafi ga dakin Allah ba sun san wannan bai daidai ba girman Allah ya wuce haka sun san haka da haka za su suna dawaki suna yi ne aslan bautan Allah to amma kuma gashi yanzu an kawo gumaka da haka ana dawafi ga Allah kuma ana koma ana fadi ana rusuna mu gunki da sunan cewa mutanen kirki asalin su mutanen kirki ne kuma idan ka bi su za su jawo maka za su cece ka a gaban Allah za su kusantar da kai zuwa ga Allah akan haka ake yi idan matansu suna dawafi suna yin dawafi suna yi suna wadansu ƴan wake-wake tunda su matayensu tsarara suke dawafin tsarara haihuwan uwa haka nan mace za su wuce tsarara duk dai wai ana taka tsantsan ne kar a saba ma Allah wai kar a ji ai dawafi da dukiyar haram tana yi kuma tana tana wake-wake cewa yau gashi dai an yi tsarara ana dawafi yau komi zai bayyana ko kuma sashin sinadaran jikinta duk zai bayyana amma ko ka gani to ba za ta halarta maka ba al-yawma tabdu kulluhu aw ba'du fama bada minhu fala uhillu yau ko dai komi ya fito karara duk wani sinadari da ke cikin mace in ce tsarara ai zai bayyana in daga nesa kake ba lale ka ga komi ba amma za ka iya ganin wani abu to take cewa abin da kuma ka gani din to ba kuma zan halarta maka ba za ka samu ba falelanka wajen na ana yi taka tsantsan ne saboda yanzu ana ɗakin Allah to a haka ne kuma suke faɗi su shirka da Allah da haka sai a koma ana roƙon wani Allah ana roƙon lata ana roƙon uzza ana roƙon malamai da waliyai da salihan bayin Allah alhalin kuma wannan ya ya wajaba ne ya zama ta ce ga Allah subhanahu wataala kamar yadda nake cewa wani lokaci zai kasance suna bauta ma mala'iku ne su ne salihan bayin Allah wani lokaci annabawa akwai masu bautan annabawa to idan aka yi musu magana sai su ce yuriduna shafa'akum inda Allah ai suna fatan su cece ku eh mu mun yadda cewa ai duk kaga mun musu sujada ba wai suna rayuwa ko suna kashewa bane amma muna fatan su cece mu a gaban Allah saboda matsayin su wannan gunkin yana sabin a matsayin kamar shine mala'ika Jibril misali haka suke yi to da idan muka yi sujada gare shi manufar mu shine mun bautar malaika jibril saboda matsayin da yake da shi a gaban Allah to gobe kiyama shi shi mu abin da suke yake bi zannihim suna zaton Allah Allah ya shibba zalika Allah na san haka suna zaton Allah yana san ka sanya shamaki tsakankanin ka da shi a gani kuma kaga babu abin da ya halakar da mutane kamar abubuwa guda biyu in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawala anfus babu abin da ya batar da su babu abin da suke bi illa dhanna zato da kuma wa ma tahawala anfus da sarra kaga wadannan abubuwa guda biyu duk wanda ya kafirci a duniya da rigar addini to ta karkashin wannan ne haka ne duk wanda ya bid'a a duniya to ta karkashin wannan ne duk wani dan bid'a a bajin zato ne da kuma bin sarrai a babin zato ne da sarrai in kaga mutum ya dauki cikin canji ya race wani a wuya ya kananna wani a hannu gashi ya rike wani wai yana lazimi zato yake yi cewa Allah yana san haka sai dai fa cikin wannan bid'ancin wanda yake maka masa masa kuma zuwa ga kafirci in ka ga wani yana dukan kirji yana kuma a kafa yana zafa har wani ma ya kuma zato yake cewa wai Allah yana son wannan idan ka ji wani malami yana ta kare taron maulidi da waye ana ta kawo waɗansu hujjoji na kama kame to hawa ce san rai ne an san ƙarya ne ba ta a cikin Qur'ani ba ta a cikin sunna amma dai za a bi san rai saboda irin amfani da ake samu da kuma kasancewa idan yanzu na fito na ce eh abin nan ba kyau ya nuna ashe malam wani ma ashe ma san izala kun ji ka ilimi kenan to da ka shi kuma zai rike wannan kambin ba zai yi zai sako ba da ka duk ƙarya da karerai da kama kamin da za a yi sai ya goyi bayan wannan ƙarya san rai kenan da ka abubuwa guda biyu nan su suka halakar da mutane to gashi su ma wa'annan mushrikan bi zanni suna zaton Allah ba yuhibbu zalika wai Allah yana son wannan wa anna salihin yuhibbunahu kuma salihan bayin Allah su ma suna son haka haka suke zato shine yace abin da zai gaskata maka wannan abin da malam ya faɗi shine faɗin Allah wa ya'buduni min dunillahi suna bauta ma wani Allah koma bayan Allah suwa mushrikai ke suna bauta ma koma bayan Allah ma la yadurruhu abin da yake baya iya cutar da shi ko da sun saba mishi ba zai iya cutar da shi ba wala yanfa'uhu ko da sun yi mishi da'a sun bauta masa ba zai iya amfanin su ba in an yi magana da su wai kuluna sai kaji suna cewa haula ishfa'una inda Allah wadannan muna bauta musu ne domin su cice mu a gaban Allah a wata ayan Allah ce wallazina takadu min duni lalle wadanda suke rukan koma bayan Allah auliya suna rikan su waliyai su suke shar'anta musu suke hana suke ba su umarni kaga bautan kenan in ka tambaye sai ce maka mana abuduhum ba wani abu yasa muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah kwace domin su kusantar da mu zuwa ga Allah zulfa kusanci mai kyau kusanci mai tsanani sai malam yace wa hadhi kaga wannan a azamu mas'alati ita ce mafi girman mas'ala khalaqahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba mu ahlul jahiliya shirka kenan karara ita ce babban matsalar da manzon Allah ya saba mu wa atabil ikhlas manzon Allah ya zo da ikhlasi tsaftace addini ga Allah shi kadai ba tare da raba ma Allah hakkin shi zuwa ga wadansu bayi ba dole ne a ba Allah hakkin shi hakkin rububiyya aikata aikatan Allah kenan hakkin uluhiyya aikata aikatan da bayi suke ma Allah hakkin sunayen Allah da sifofinsa dole ne duk abin da yake banci Allah a matsayin haƙƙi to a takaita shi akan Allah ba za a raba ma Allah a ba wani bawa daga cikin bayin Allah ba wannan bawan ko komin girman shi ko da mala'ika ne ko da annabi manzo ko mala'ika makusanci zuwa ga Allah ba za a tiyo haƙƙin Allah a bashi ba ballanta na wani salihin bawan Allah ko wani wali ko shehi da mutane suka tafa wa akhbara manzon Allah ya bada labari annahu dinullahi cewa ikhlasun nan tsaftace addini ga Allah kawai to shine fa addinin Allah shine addinin Allah duk addinin da ya ci kudu da kishin ikhlasi to addinin nan ba na Allah bane ya tashi daga addinin Allah duk addinin da aka yi ma Allah kuma aka ɗiba aka ba wani Allah to ya tashi daga na Allah ila an fahimta fa abudillah mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis haka Allah shi ka bauta ma Allah kana tsaftace addini gare shi kadai sai ce ala kai jama'a ku saurara lillahi ga Allah ne kadai addinul khalis tsaftatacce tsarkakaccen addini da haka duk addinin da bai zama tsarkakacce tsaftatacce ba to Allah bai da rabuwa duk addinin da an yi ma Allah kuma aka yi ma wani Allah to Allah bai san wannan bai san wannan addini ba nashi bane shi Allah menene nashi addinul khalis tsaftatacen addini addinin da yake cike da ikhlas duk abin da za a yi Allah ake ma ba kuma a daukar rabon Allah a ba wani Allah to shine manzon Allah ba da labari cewa annahu dinullahi cewa hakan shine addinin Allah allazi arsala bihi jami'ar rusul wanda da wannan ne Allah ya aiko gabaki ɗin kafatin annabawa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk wani annabi Allah ya aiko shi ne an yabudu Allah wa jitanibu tawu kowane annabi abin da ya zo shi abota ma Allah an yi tantu tawu kada ai shirka da Allah wa ila madina akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره babu dai wani annabi face maganin shi guda ɗaya ne akan tauhidi a bauta ma Allah kada ai shirka da Allah ko misalin zakaci wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalid kuma manzon Allah ya bada labari cewa Allah baya karɓan wani aiki sai aikin da yake tsarkakacce gare shi an tsarkaka aikin zuwa ga Allah wa akhbara kuma manzon Allah ya bada labari anna man fa'ala mastahsanu duk wanda ya koma ya aikata abin nan da su ahlul jahiliya suka kyautata shi suka kawata shi shirka kenan faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar hakika Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi gidan aljanna makoma ta kace wuta da haka duk wanda ya aikata abin nan da mutanen jahiliya suka kyautata shi suka inganta shi suka yadda da shi ita ce shirka to duk wanda ya aikata wannan to hakika Allah ya haramta mishi aljanna kamar yadda Qur'ani ya zo innahu may yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata lalle duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta mishi gidan aljanna wa ma'awahu an-nar makoman sa ita ce wuta wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaki a gaban Allah da haka duk wanda ya mutu yana shirka yana shirka da Allah ba shi da mataimaki a gaban Allah babu wanda zai taimake shi akwai waɗanda za su je filin alkiyama taimakon masu taimako ya musu amfani amma su wanda suka mutu akan shirka fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfani su masu ceto ko suna da yawa qur'ani zai ceto azumi zai ceto kar alqabin nan alqur'ani zai azumi zai yara da suka mutu kanana su ma za su yi ceto annabawa za su yi ceto waliyan bayan Allah da salihai duk za su yi ceto kai har Allah subhanahu wataala ma zai yi ceto to amma duk wa'annan nau'o'in ceton ba zai amfani wanda ya mutu ne shirka da Allah ba fama tanquhum shafa'atu shafi'in su idan sun shiga wuta khalidina fiha abada babu ran da za su shiga wuta Allah ka kare mu mali cewa hadihi kaga wannan hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu li ajliha ita ce mas'alar da mutane suka rarraba saboda ita bainan muslimin wa kafiri aka samu musulmi aka samu kafiri wa indaha waqa'at al-adawa kuma a karkashin ta ne gaba da kiyayya ya faru tsakankanin mutane kamar yadda annabi Ibrahim ya fito karre gaya ma mutanen har da uban shi a ciki yace wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu gaba ne tsorewa da kiyayya dawwamaniya ta faru tsakankanina da ku har sai kun koma kun yi imani da Allah wahdahu shi kadai kar ku hada shi da wani a cikin dukkan haƙoƙansa to kar ku ba ku ba wani sai kun koma kun mishi shi kadai to daga lokacin nan ne sai a sassauta sai a daidaita kuma sai a fahimci to kaga ire-iren kiraye-kirayen da ake a wannan zamanin irin nawa in kana ba a wannan zamani bane da daddan abu ne tun farkon zamani ake irin wannan kiraye-kirayen wai a zo a samu wahidatul adiyan a sami dunkulewan addinai addinai su zama daya ai diddai har sai ka zo ana cewa masu bautan Allah da kutubu samawiyya littattafan da suka sako daga sama ana nufin musulmi da kirista da yahudi kenan addinin musulunci gaskiya ne addinin kiristanci ma gaskiya ne addinin yahudu ma gaskiya ne sai a ce masu bautan Allah da addinin sama mu muna da yakin cewa yahudi da kirista ba addinin sama suke mu'amala da shi ba addinin da suka kirkiro makawunan su taj'alunahu qaratifa tubdunaha wa tukhfuna katiran abinda suka ga dama su bauta ma Allah da shi su bauta masa abinda suka ga dama su koyi su koyi kuma Allah ya riga ka farta su shini laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam duk wanda suka ce annabi Isa dan Maryama shi ma Allah ne so sun kafir laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa wanda suka ce Allah ɗayan uku uku ne su ma sun kafe ta Qur'ani ya riga ka tsaya Qur'ani ya riga ka tsaya Yahudu ko baya ga kafircin ma da inuwa da fushin Allah babu abin da ke sauka kan su ba man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada tagut suka koma suna bautan tagut ba kafircin kenan ba ga bautan tagut ga inuwa ga fushin Allah duk ya sauka akan su ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil to ire iren waɗannan mutane su ne za a ce wai yanzu musulmi su haɗa kai da su ai duk ana bautan Allah ne kariya ne ba bautan Allah suke yi ba su kirista abdallina ne yahudu kuma almaghdubi alaihim kuma su ne muke neman tsari daga bin tafarkin su kullum sai mun karanta wannan a cikin fatiha ta kitab ko 17 mafi karanci ke in ka da shafa'i da wuturi 20 in ka da zakatul fajiri 22 kullum sai mun ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin amma ga ba ma gujiyan tunani yanzu ana cewa a zo a yi haɗin gwiwa tsakankanin masu bautan Allah da addinin nene da ya zo daga sama musulmi da kirista da yahudu wannan ƙarya ce tsakankaninmu da yahudu da kirista wa bada bainana wa bainahum al'adawatu wal baghda kiyayya da gaba ke tsakankaninmu sai dai kiyayya da gaba ne cakuɗe da tausayi wannan ya sanya in muka kyamace su sai kuma mu kiranye su zuwa ga Allah a hanyar mu na kiran su zuwa ga Allah ne zamu musu dariya mu sakin musu jiki mu ci tare da su mu sha tare da su mu zauna da su domin ne domin mu tallata musu sakon da ke tare da mu me tsafta ne danki idan suka ki karba fa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب hatta yu'ta al-jizyata an yadin wa hum saghirun idan ba su karba ba to shikenan maganin yaki ya taso tsakanin mu matukar dai musulmi suna da karfin da za su iya yin yakin idan ba su da karfin da za su iya yin yakin to shikenan sai kuma ai zaman sulhu zaman to yanzu sun kurki karfin mu amma muna nan muna kin ku a cikin zuci saboda kafirci muna nan ko muna sallata muku addinin da ke tare da mu saboda gaskiya ne kuma wanda Allah ya kaddara mu shari'a sai ya karba to a wannan lokaci tunda bamu da karfin da zamu yaki wanda bai yi ba to shikenan sai mu zo kuma sai mu yi zaman sulhu zaman da zamu daidaita tsakanin mu ba su ta ba su tarwa ila an fahimta ba su ta ba su tarwa ko kuma su kafiran suka zo eh mun fi karfin amma suka ce ku hakuri zamu yi zamu muku da amma ba za mu musulunta ba amma zamu bi ku duk abin da kuka tsara zamu to za ku biya jizya ke sai a zauna da su zama ta amana wa in janabu li salli fajnahalaha wa tawakkal ala Allah in sun nemi yanzu a a dakatar da buɗe wuta a tsagaita wuta a daga kafa to Allah ce fatau abun nan fajnahalaha kai ma ka karkata zuwa ga wannan sulhun wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah baba bin da zai to ka'idan ki dan haka ba batun wai yanzu mu zo mu rika zama tsakankanin musulmi da kafiri wai a wai mu daidaita ni addini ɗaya ne wai ni wai wannan kuskure ne kuma ganganci ne duk musulmin da ya fada wannan to hadarin shine su dama arna arna ne kafirai da ka musulmi shine ake mishi tsoron in ya fada irin wannan babin kuma zai iya koma zuwa ga kafirci saboda wa mayyata wallahu minkum fa innahu minkum wanda ya jibince su daga cikin ku to shi ma yana tare da su shine sai kaga yanzu a ce maka za a yi maulidi sai kaga faso ya kawo nashi gudunmuwa ya zo taron maulidi an ci an sha an yi wake-wake an yi rere da faso in kuma an tashi za a yi kirsimeti sai a samu wani shehi da shi da ɗalibansa sai su je coci sai su rarrace kuras a wuya a ci tare da su a sha da su wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum haka ya zama addini da al-kufru billah wa da kafirci addini dai Allah ka shirye ta da malai ce wali ajliha saboda wannan matsala ce shari'al jihad Allah shar'anta jihadi kama qala ta'ala kamar da Allah ke cewa wa qatiluhum ku yaqisu hatta la takuna fitnatun hatta ya zama babu wata fitina a ban kasa fitina anan bi ma'ana kafirci babu shirka babu kafirci to burin gama da wannan aya hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu wata shirka babu wani kafirci a ban kasa wa yakuna dinu kulluhu lillahi har sai ya zama addini gabaki daya ya koma na Allah to a wannan lokacin to sai a tsagaita wuta sai a dakatar amma in ya kasance ba ku da karfin da za ku iya yin yaki to dole kuma a yi zama na maslaha zama na sulhu shikenan sai kuma a ci gaba da da'awa da kuma ainihin kiyayya da ku kiyayya irin ta Allah subhanahu wataala ya shirya da mu Allah ya sani a matsala ta biyu wanda manzo Allah ya saba maka da jariya annahum mutafarriquna fi kasance sirrar rabuwa a cikin addinin kama qala ta'ala kamar da Allah ke cewa kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya daga cikin su tana alfari tana fariya da abin da take kai farkon ayin na cewa ne munibina ilai wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikeen minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ce wala takunu minal mushriki da kai kada ku zama cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum cikin waɗanda suka rarraba addinin wa kanu shi'an suka zama kungiyoyi kungiyoyi daban-daban Allah ce kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya tana takama tana alfahari da abin da take kai to wannan dabi'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mutane jahiliya sun dauka cewa rarrabuwa ke taki gwanin tani da haka sai suka rarraba sai suka rarraba a duniya suka rarraba a cikin al'amari na addini a babin al'amarin addini yahudu sai su kafirta kirista kirista sai su kafirta yahudu mushrikai masu bautan wuta sai su rika rena ma masu bautan dutse to suna ganin mu wuta tana da ƙarfi tana da hawa tana da waye tana da waye su kuma masu bautan gunki sai su rena ma masu bautan rana masu bautar rana suna ganin su kuma sun rena ma waɗancan hakanan kowa abin da yake kai to yana ganin nashi ne daidai na wancan shine kuskure shine ba daidai ba a cikin yahudancin ma yahudu sai suka kafi gida saba'in da uku da biyu da ɗaya a cikin kiristancin kirista sai suka rabu gida saba'in da biyu kowace tana fariya tana alfari da jin cewa na ta ita ne ta farke madidiciya to haka nan suka rarraba to Allah yake ce mana kada ku zama cikin mushrikai cikin waɗanda suka rarraba addini wa kadhalika fi dunyahum haka nan ma a cikin duniyar su sun rarraba a sun rarraba wa yarawna anna zalika huwa as-sawab suna ganin wannan shine gwaninta shine dacewa a duniya ma sun rarraba ni ba zan bi shugaban suwana ba sai dai kabilanmu ko ƙungiyarmu ko angonmu ko yankinmu ko kuma mu ne masu sana'a iri kaza in ba shugaban wannan sana'an yi magana ba za mu amsa ba a al'amarin duniya ke a ce wannan majalisar limamai kenan da haka su in ba majalisar limamai ne sai magana ba limaman nan ba za su saurari gaskiya ba wannan kungiyar yan acaba kenan in ba shugabannin acaba suka yi magana ba za su wari gaskiya ba wannan shugabannin masu motocin tanka kenan in ba su suka yi musu magana ba za su wari gaskiya ba da sa rika hanya a ji a ce don Allah ku yaƙuri ku ji tsoron Allah ku tashi to komin gemun malami ba za su saurare shi ba sai dai mene sai dai shugabannin su ba su oda wannan jahiliya ce mai hankali yana daukan gaskiya in dai gaskiya ne ko daga bakin makiyin shi ko daga bakin makiyi ne gaskiya ta fito mai hankali dauka yake ba zai ta wannan makiyina ne ya ba mu shawarar mu je mu ci abinci to ba zan ci ba sai ka mutu a banza ko ba gaskiya ba da shi ne hankali yana daukan gaskiya ko daga bakin wani ne to matsalin su ahlul jahiliya a duniya ma sun rarraba in ba wanda suka sasa a gaba suka yi dirshi ba babu wanda ya sai musu ya sai ce musu ku tashi rana ku koma inuwa ko ku bar wannan abin bai da kyau ku dawo ku yi mai kyau babu wanda ya sai gaba sai dai wanda suka sasa a gaba suka yi dirshi to ko matsalar ita ce duk inda aka rarraba a wurin gudanar da duniya ko an ko an so sai wannan ya bayu zuwa ga rarraba cikin addini wannan ne matsalar da ta sanya kiri-kiri yanzu gashi mun rarraba addini kafin a kai ganin asali a cikin al'amarin rayuwar duniya ne aka rama kai wa ne sunanka ni sunana baka sani zaka ne in baka sanin ciwo ba zan tsara komai ba kaifa ba zan zagi in ba zazzaganci ba ba zan yi ba kaifa ba kanu kaifa ba gobiri yana an fahimce ni daga nan aka fara rarrabuwa daga nan aka fara rabuwa ku lura yaƙe-yaƙen da ƙasashen hausa suka yi ta yi su ya su a asali duk hausa suke yi babu wani inyamar a cikinsu babu wani bayarbi hausa suke yi amma kuma yaƙi na zubar da jini suke yi su ya su ila an fahimta yaƙi suke yi na zubar da jini wanda ya fi wani ƙarfi ya danna wani saboda mene mu sunanmu kaza mu sunan mu kabila iri kaza to tunda aka raba a rayuwa aka rarraba to dole sai an koma ana samun rabuwa kuma cikin addini wani aikin haji a wata shekara can a hemomin na mutanen Kaduna ya cika domin kusan duk a Najeriya babu alhazai da suka kai yawan alhazan Kaduna ha muna menene ni a matsayina wanda yake kila ba bako ba nace babu dalilin da zan azabtar da kaina in zauna inda yake an cika an yi tarayya bayi ka an cika dakuna da an cika burin da yake kiyaman da na gani cikin yemomin yan Najeriya an zauna aje ɗaya muke a shikenan sai na je heman mutanen Katsina ga wuri nan ga katifu nan ga komi nan assalamu alaikum bayan Allah kuna lafiya lafiya madalla suna na wane daga jiha kaza naga kuna da abin nan nan zan zauna abinda suke cewa a wallahi ba mai da ba mu mutanen katsa ne na ce har yanzu ba ku ban amsa ba ko mutanen ina ne suka ce mutanen katsina na ce in kuna son ku ban amsa ku ce mu mu ba musulmi ba ne sai mu fitan ba ku guri amma banda abin kunya wanda ku ma zaman nan da kuke zaman alfarma ne alfarman addinin musulunci kuke in zo zan zauna da ku a matsayina na musulmi in na zauna na tabbatar da sai na tsare kuna ga mu ku ne mutanen katsina to in daga sama kuka sako sai na zauna daga baya ma ne tsaki ni ce bazan zauna ba ah ya hakuri kala haka ba nace na aka karka ah ai kuma sun gane sun gane gaskiya ne ai ba sauran fada kuma ba sauran fada nake ce musu muna mina muna cikin sha'irin lahi alamomin addinin Allah yanzu muna tadin wannan baka tsine wannan mutumin kar nace ko da na ga muku suna na na ga muku da don ku samu natsuwa ba wai na ga muku da don ga muku ni ni mutumin Kaduna bai to mun rarraba a rayuwar duniya to ga har a cikin addini sai dai kai ga an rarraba yayi nan kuma ba wanda ya sai ga mu ni kuma wannan tabi'a tabi'a ne na kafirci duk wanda baka yarda da shi ba ko duk wanda ba naka baka ka saurare shi la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun in dai ba mu muka zo muka ga muku ba to kar ku saurari wancan kar ku saurari wancan ga nan da rayuwar da addinin haka duk muke a rarrabe da rayuwar da addinin haka duk muke a rarrabe yanzu masu motan haya kawai a ce wani na zura gudu a motan haya kai mishi ne sai ka ce don Allah ka sassauta ba zai sassauta ba in kana son ya bari sai dai ka je ka kai kukan shi wurin yan union sai a hana shi wannan ai jahiliya ce in ka gane abu mai kyau ne ko an gaya maka ma ko ba a gaya maka ba kaga ana gaya mu ne sai ka dauka ka yi to amma ahli jahiliya ce ina ba za su yi kuma suna zaton cewa wannan shine dai fa ata bil ijma sai manzon Allah zo musu da dunkulewa fi dini a cikin addini bi qaulihi sai inda Allah yake cewa mu tsaya anan sai mu tashi akan fadin Allah subhanahu wataala yake barani akan dunkulewa a cikin addini Allah ka tabbatar da daga dagan mu karfa mana asiri ka sa mana ya sa na'am mai wannan lalaba da ya samu dan duniya duka da makami duke rarraba mu abubuwa in wasu lokacin gamin su jiha kuma ya duka wannan makamin ne wato rabuwa local government jiha ba ba ba ba makami ne na fada ba asalan jihohi da garuruwa Allah subhanahu wataala ya sanya su ne malika arab tunda shine ai Allah ya sanya mu shu'uban wa qaba'il ya sanya mu yanki yanki da kabilu kabilu da garuruwa daban-daban li ta'aruf kuma waqtilafu alsinatikum wa alwanikum bambancin launin fata da bambancin harshe duk Allah yayi ne domin ya nuna wata aya daka wannan ba ita ce asalin matsalan ba amma hizbancin da Allah ya kawo an kullu hizbin kungiyanci ita ce aibin bayan kuna ba ai zamanin annabi akwai makka akwai madina akwai ta'if akwai sham akwai misra akwai kalajik akwai akwai kuma kananan garuruwa duk kuma annabi bai yaki wannan ba amma abin da ake so a yaka shine a cire maka ruhin innamal mu'minuna ikhwatun da musulmin dake garin Kaduna da musulmin dake Buruku da musulmin dake Ogomosho da musulmin da ke misali menene ake ce mishi katsina ala duk abu ɗaya ne da haka wurin da suke zaune ba shine ake kidaya ba duk abu ɗaya ne to inda sharrin yake sai a nuna maka ko mutanen yankin gari kaza to mutanen yankin gari kaza fa makiyan ku ne to hizbancin kenan bangarancin ya tafi kuma anan ne sharri yake anan ne sharri yake amma garuruwan din an yi lokal gannan saboda a takaita ko kuma a sauƙaƙa yadda gwamnati za ta isar da amfaninta zuwa ga ɗaiɗaikun ƴaƴan ƙasa wannan ba aibi ba amma a nuna to ku ƴan Kaduna South ba ku da alaƙa da ƴan Kaduna North ba ba ku da alaƙa da ƴan Igaji ba ku da alaƙa da ƴan kaza maƙiyan ku ne da aka za ku rikata kwansa to nan ne sharri kuma in akwai sharrin da su makiyan suka yi mana to irin wannan bali amma rarraba garuruwan ba wani matsala ba ne kamar yadda ya zama kowa da gidan shi kamar yanzu gidan malam isa daban gidan malam mahmud daban amma duk cikin su sunan su ne ne al-muslimun al-mu'minun yan uwan juna to shi ne kawai alaikum assalam na'am jahiliya da muke magana ai mun ta bayani akan jahiliya kila ba ka ne ai mun yi bayani nan har sai da naga cewa ma mun wuce abin nan kusan sati uku muka dauka kawai muna magana akan shimfidan jahiliya mun yi magana kaɗan samu malam malam Aliyu ya dan baka bayanan da aka yi a wurin mun yi bayanin jahiliyan nan sosai bayanin ta da faɗi na'am Mm-hmm. to ala ya halde sallaka ta riga ta tafi kuma kai yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alayhi haka zuwa cikin hadisi wadansu mutane za su rika muku sallah idan sun yi daidai sallan ku ta karbi sallan ku ta karbi in suka kuskure sallar ta baci amma ko na ku kafar yanzu dauka misali a ce wani arne ya wani badda kama yazo dauka shi a dauka shi musulmi ne yazo ya maka limanci ka bi sallah in ka shekara 40 kana bin shi sallah sai ranan ya bayyana maka cewa to ni fa yana ga ya maka cewa shi mushriki ne shi kafiri ne sai ka ce kai ka wata maka lokaci a banda ni sallah ta ta riga ta saba gurin Allah ai ba a jinka sallan shekara 40 ko sallan kwana 40 Allah ya ba a jinka sallan ka ta riga ta tafi gaban Allah kina an gane magana inna malamalu bi niyyat wa inna malikul mar'in manawa abin da ya koda tare shi Allah zai mishi sai da haka ko da muke ganin ga wannan muna da ba ba ba daraja ɗaya muke shi a wurin Allah cikin sallar nan ba kowa shi kadai Allah yake kallon shi yana bashi lada kowa shi kadai din shi sai dai kuma wanda sallar shi dama ta karbu to sai ai karkata ba to yanzu kai jami'i a baka bonus na jami'i amma ba wai aka aka ta muni a ce to ko in liman sallar shi ba tai ba to din namu ta bashi in haka ne ashe idan liman yana cikin sallah sai alwaye shi tawarwari kafin ya jawo wani ya cikin oba ai a lokacin da ya zo kenan ba ba liman mai tsaki to kenan kuma sallar ku tawarwari kenan kun gane abin da dauka a ce misali yana cikin alwala sai sallar shi tawarwari yana cikin sallah to a lokacin da sallar shi tawarwaran kenan ya nuna ba ku da liman mai tsarki to ina hukuncin sallan ku tayi ko ba tayi ba kai da ka wani kawai zai nemo kawai ya dora Allah karfa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya ya jama'a ina ƙara jaddada mana cewa mu ta addu'a wa'annan za'ukuka dake gaban mu Allah ya taimake mu a yi su lafiya a gama lafiya kuma mu addu'a nagartacciyar addu'a ya Allah duk wanda zaben shi a kowane mataki zai kai ga tsara jinanan musulmi zai kai ga tsara mutuncin musulmi zai kai ga tsara dukiyoyin musulmi zai ce muke addinin musulmi ya Allah ko daga ina yake ko daga wasu kusurwa ne Allah ka tabbatar mana duk wanda zaben shi zai bayu zuwa ga zubar da jinin musulmi a kowane irin mataki ne gwamna ne kowane ne ma zai kai ga salwantar mutuncin musulmi da dukiyoyinmu zai cutar da addininmu ya Allah ka nisanta shi daga gare mu ka nisanta mu daga gare shi da haka mu ta wannan addu'an Allah ka taimake mu wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik